الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لن يتي ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنفه يأنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنه دون يكسن شيء irin wannan ita ce ɗabi'arsa wato karuwa ce wace kowa ma nan yake zuwa ya sauke shararsa ba ta ƙintayin kowane irin mutum matuƙar dai zai zo mata da abin da take so zai ba ta abin duniya to duk mutumin da yake da mutunci yake jan girmansa yake da mutunci wa nakhwa wato yake da jan girmansa ya nafu li nafsihi min muwasalati man hadha sha'nuhu ba zai so wa kansa wato zai kinkami ga kansa a ce tana mu'amala da wanda wannan shine dabi'arsa ba ce shi da kowa ma haka yake la yaruddu yada lamisin to ko matarsa ce ta aure ba ma ta haramun ba ko matarsa ce ta aure ta zanto duk wanda zai kula ta za ta kula shi ba ta da kamun kai to duk mutumin da yake jin shi mai mutunci ne mai jan girmansa ne to ba zai ci gaba da zama da ita ba shi yasa mutumin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna imra'ati la taruddu yada labisin nabi sai ce talliqha mata ta ba ta ture hannun wanda ya taho ya shafa ta wato tana sakin wato sakin jiki da kowa nabi ce ka sake ta kawai an sa farko kenan ka sake ta sai ce ya rasulullah ba zai iya ba ce to shikenan sai ka zauna da ita amma in kana jin kanka mai mutunci ne ba za ka iya haƙuri da matar da ba ta iya kamun kanta ba za ka ganta tsaye da kowa za ka ga ta saki jiki tana fara'a da shewa da kowaye ba ruwanta da kamun kai ce to wanda ba wace kai da kake da mutunci ya kamata ka zanto kai ne mijinta ba sai yasa ya ce da shi ka sake ta kawai duk da yadda sake yake da girma sha'aninsa yake da girman gaske amma tashin farko a namcewa sake ta saboda a ƙa'ida addayyuf mutumin da baya da kishin matarsa baya shiga aljanna nabi ya ce duk mutumin da baya kishin matarsa shine da yuf da zai ga matarsa da wasu maza ba abinda zai tayar ba abinda zai daga masa hankali matarsa za ta je aiki ta shiga cikin maza a zauna a yi shashayi a yi shewa a yi wasa a yi dariya hankalinsa kwance a yi abokan aikinta ne to wannan shine da yuf nabi ya ce mai irin wannan halin ba shi ba shiga aljanna saboda mace a hannun mijinta amana ce Allah ya danka ya bashi shine wa akhadna minkum mithaqan ghaliza shine wannan karfan alkawari da Allah ya kira shi alkawari mai karfi tsakanin ku da su saboda haka da sunan Allah aka daura auren ku kai da ita an shigo da Allah a cikin daurin auren ku sai da aka yi khutbatul haja khutbatul haja sannan aka daura wannan auren naku aka yi muku fatan albarka a cikinsa to idan ka yi wasariri da wannan auren to ka ci amanar Allah ka ci amanar Allah ya yi halazi na amanu la ta kunu Allah wa rasula wa ta kunu amanati kuma an tutalamu shi ya kuwa da suka yi imani kada ku ci amanar Allah da ta manzansa ku ci amanar junanku alhalin kuna sani Allah ya hana cin amana ta Allah da ta manzansa kuma da amanar juna to shi yasa wanda duk yake da mutunci ko matar halalci ta zanto ba ta da kamun kai ba zai iya ci gaba da zama da ita a haka ba to ballantana ko matar banza wata yasasshiya a titi to kowannan ya tuna ya kamata ya nisantar da kansa daga wannan fa'in lam tujibhu nafsuhu ila al-i'radi wa radiya bil musharaka idan zuciyarsa ta ƙi bashi haɗin kai wajen ya bijire ya yarda cewa shi ma za a yi tarayya da shi wato shi ma zai shiga cikin manema abinda duk suke yi shi ma ya yi tare da su falyanzur ila ma wara'a hadha al-lawn wal jamal adh-dhahir min al-qaba'ih al-batina to ya tsaya ya dubi wannan kyan da yake gani na zahiri idan kyanta ne ke gani a zahiri ko kyansa yake gani in mai neman maza ne to wannan kyan zahiri ne kawai amma baɗinin bai da kyau ai zuciyar ta lalace zuciyar da ta ƙibin Allah ta ƙibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsayawa kan dokar Allah ai wannan lalatacce zuciya ce turbinandiya ce mara kyan gani saboda haka ya kawo wa zuciyarsa tunanin baɗinin wannan mutum ba kyansa na zahiri ba kai dubi kyansa na zahiri duba muninsa na baɗini fa inna man makkana min nafsihi fi'l al-qabahihi fa nafsuhu aqbahu min nufus al-baha'im mutumin da zai bada kansa ayi mummunar ta'asa da shi to gara dabba da shi muninsa yafi munin dabbobi فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا إلا ما يحكى عن الخنزير domin dabbobi ba sa neman ‘yan uwansu maza dabba ta nemi wato namijin dabba ya nemi namijin dabba ba wata dabbar da ake cewa suna haka sai alade to kaga ya zama alade har gara alade shi daman Allah bai bashi guzurin hankali ba haka Allah ya yi shi bai bashi fitilar ba da za ta haska masa munin abin da yake yi amma kai dan adam Allah ya baka fitilar da kake ganin haske da ita amma ka sa kafa ka shure ta ka kashe ta ai kaga hauka ya tabbata anan wa annahu laysa fil hayawan lutiyyun siwa banda alhanzir wato alade babu mai neman namiji dan uwansa فقد رضي هذا الممكن من نفسه أن يكون بمنزلة الخنزير لذلك wannan da yake bada kansa ya zama kamar kamar aladi ne to ka kalle shi kai ma da kake da wannan dabi'ar ka kalle shi cewa kana neman aladi ne kai masa kallon aladi saboda haka zaka ga cewa surarsa hotonsa yayi muni a idanka a zuciyarka wa hadha al-qubh yughatti kull jamalin wa malahatin fil wajhi wal badan to wannan munin zai lullube dukkan wani kyau duk wani kyau da yake a fuska ko yake a gangar jiki wannan munin duk zai rufe shi ghaira anna hubbaka shay yu'mi wa yusib sai dai kuma wani lokaci san ka ga abu yana sa ka kamakance ka kurance ka zama kurma ka zama makaho wannan an samu shi daga abu darda kamar da ke cikin shu'abul iman na bai haƙi yana cewa hubbuka shay'a yu'mi wa yusib akwai wanda suke ruwaito shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai inganta daga annabi ba amma ya inganta a cikin shu'abul iman na al-baihaqi ya inganta daga abu darda in kana son abu to sai idan kai makanci ana nuna maka illar sa amma baka gani ana gaya maka illar sa amma baka ji ka zama kurma ka zama makaho na'am
wa in kanat suratu unsa faqad kanat Allah wa rasuluhu wa ahlaha wa ba'laha wa nafsaha wa arrathat dhalika liman ba'daha min dhurriyyatiha falaha nasibun min wizrihim wa arihim ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا الكفه البتة وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى الكفك الذي يعلو وجه أحدهما في كبره وكيف يكلم الله سبحانه تلك المحاسن مقابها حتى تعلو الوحشة والكفك وجهه كما قيل لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبيه وتفصيل هذه الوجوه يطول جدا فيكفي ذكر أصولها فصل وأما تكوية بائث الدين فإنه يكون بأمور أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يؤسى وهو يرى ويسمع ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوئه قلبه لذلك البتة الثاني مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة الله فإن المحب لمن يحب مطيع وأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد الثالث مشهد النعمة والإحسان فإن الكريم لا يعامل بالإساءة من أحسن إليه وإنما يفعل هذا لعام الناس فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته أن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه ومخالفاته ومعاصيه وكبائفه صائدة إلى ربه فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا فأقبه بها بالمقابلة الرابع مشهد الغضب والانتقام فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب وإذا غضب لم يكن لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف الخامس مشهد الفوات وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا وتزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة فكيف يبيئه بشهوة تذهب لذتها وتبكى سوء معصيتها معيشتها تذهب الشهوة وتبكى الشكوى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال بعض الصحابة ينزأ منه الإيمان حتى يبقى عليه على رأسه مثل الذلة فإن تاب عاد إليه وقال بعض التابعين ينزأ عنه الإيمان كما ينزأ عنه القميص فإن تاب لبسه ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الزناة في التنور أراته أرات لأنهم تأروا من لباس الإيمان وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يهمى عليه بالنار السادس مشهد الكهر والظفر فإن كهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاك ذلك أعظم من الظفر بأدوك من الآدميين وأحلى موقعا وأتم فرحة وأما عاقبته فأحمد عاقبة وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد وعاده إلى صحته واعتداله نعم مالك يتي وإن كانت السورة أنثى فقد خانت الله ورسوله وأهلها وبعلها ونفسها idan ya zanto wanda kake gani kake nemansa ko kake nemanta kuma ta zanto mace ce faƙar khanatin laha to ta ha'inci Allah wa rasulahu ta ha'inci manzan Allah wa ahlaha ta halinci iyalanta wa ba'laha ta ha'inci mijinta tana da miji wa nafsaha ta ha'inci kanta ta ci amanar Allah da manzansa ta ci amanar iyalanta ta ci amanar mijinta ta ci amanar kanta wannan ga dukkan wani ko wata wanda za su yi zina to waɗannan laifuffukan duka sun shafe su ba wai Allah kaɗai ta saɓawa ba ta saɓa Allah da manzansa ba iyanan ba ta saɓawa iyalanta danginta ahalinta ta ci amanar su ta ci amanar mijinta in mai matar aure ce ta ci amanar kanta saboda haka kaga wannan laifi ne ba kankani ba duk waɗannan a ce ka tsaya gabansu suna husuma da kai ranar gobe kiyama abu shakka ba ta inda mutum zai kubuta ba ta inda zai kai labari a ce duka waɗannan abokan husumar sani ya gadar musu da wani abu na abun kunya wanda zai sa su tsaya gaban Allah da shi kan ba za su yafe masa ba shi yasa ya ce wa arrasat zalika liman ba'daha min zurriyata kuma ta gadar wa zurriyarta in tana da 'ya'ya da jikoki to duk ta gadar musu da wannan abun kunya falaha nasibun min wuzrihim wa arihim tana da wani abu na wato wani kaso na laifinsu da abin kunyarsu idan ya zanto wasu daga cikin 'ya'yanta sun kwaikwayi abin da take yi ko wasu daga cikin jikokinta sun tashi da irin ɗabi'arta to duk wani wanda zai yi irin wannan laifin a cikin 'ya'yanta ko a cikin zurriyarta to tana da kamasho tana da kamasho domin ta gadar musu da wannan abin kunyar hakanan idan wani abu na tawaya ya same su a dalilin aika-aikata to kuma tana da alhakinsu a ranar gobe kiyama duka za su nemi haƙƙinsu a gaban Allah wala nisbata li jamali suratiha ila hadha al-qubhi albatta idan ka dubi wannan muni ka dubi kyanta sai ga kyan nata ba komai bane kenan in ka dubi wannan munin da yake tattare da zuciyarta da halayyarta da ɗabi'arta to sai kaga kyan nata ya zama kyan banza kyan ɗan miciji wa idza aradta ma'rifata dhalika ce in kana son ka gane haka fanzur ila al-qubh alladhi ya'lu wajha ahadihima fi kibarihi mutumin da yake da irin wannan ɗabi'a ta bibiyar mata ko kuma mai neman maza ko wanda ake nema ko wacce take ba da kanta ce kana son ka gane irin wannan munin da yake tattare da su ka kalli fuskarsu bayan girma bayan girma ya cin musu sun tsufa za ka ga fuskarsu tana da muni munin da za ta yi sai ta fi munin waɗanda suke masu shekarunsu wa kaifa ya Allah subhanahu wa ta'ala zalikal mahasin makabiha ka duba za ka ga yadda Allah yake juya wannan kyan ya koma muni ba ɗaya ba munane-munane hatta ta'aluwal wahshatu wal qubhu wajhahu sai kaga wato kewa da muni ya lalaba fuskarsa wannan ɗabi'a ce ta saban Allah saban Allah yana da wannan duk mutumin da ya dumfari saban Allah tun yana karami ya girma ya tsufa a cikin saban Allah sai kaga fuskarsa ba annuri ba sai an gaya maka ba wani kana ganin shi zaka ce kai wannan tsohon bariki ne wato ya dade a cikin bariki daga ganin fuskar sa kai mutumin nan ai ina ganin sa dace kai mutumin nan ba albarka a fuskar sa sai kaga tasirin wannan zunubin saboda da zarar yana so a cikin zuciya to sai ya da zarar ya kafu a zuciya sai yana so akan gabobi sai yana so har a fuska shi ne ya ce kama ƙila laufakkar al'ashi kufi muntaha husni lazi ya sbihi lam ya sbihi da wanda yake begen wani wata kyakkyawa ko wani kyakkyawa da zai yi tunani akan makomar wannan kyan yadda zai zama daga ƙarshe to da ba zai sace masa zuciya ba ba zai sace masa zuciya ba inda zai tuna cewa wannan kyan fa ƙarshensa kaza zai zama munin da zai yi nan gaba to da yanzu ba zai zai sace masa zuciya ba wa tafsilu hadhihi alwujuh yatulu jiddan bayani daki daki akan waɗannan fuskoki inji ibn al-qayyim yace bayani ne mai tsawo kwarai da gaske fa yakfi dhikru usuliha ambatan tushen abin ya ya wadatar a cikin littafin ibn al-qayyim rawdatul muhib rawdatul muhibbin cikin littafin sa rawdatul muhibbin ya ambaci fuskoki fuska hamsin ta wannan wannan babin wajen ƙarshensa fuskoki hamsin na munin abin da yake cikin saɓon Allah sannan ya ce faslun wa amma taƙuyatu ba'isul dini wannan taƙuyatu ba'isul akli ya faɗa abinda za ka yi tunani da hankalinka hankalinka kaɗai zai shiryar da kai zuwa ga munin abinda zuciyarka take saƙa maka take kiranka zuwa gare shi na sha'awace-sha'awacen banza da ce amma idan muka dawo ta ɓangaren addini abinda yake motsa ka na addini to shi ma ya ce shi ma ka ƙarfafe shi kana son ka yi haƙuri ga barin saɓon Allah to ka ƙarfafi abinda zai motsa ka ta ɓangaren addini shi ne ta ƙoye dini abinda zai motsa ka ta ɓangaren addini shi ma ka ƙarfafe shi fa innahu yakunu bi umur to ƙarfafar ɓangaren addini ta abubuwa ne kamar haka ahaduha abu na farko ijlalullahi tabaraka wata'ala ya ambaci wasu abu ya ambaci abubuwa sun kai 20 to zai fara na daya kun san wannan wannan 20 din ba za su samu a wannan zaman ba duka sai sai bayan azumi kuma abu na farko ijlalullahi tabaraka wata'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma ka girmama Allah ka girmama Allah kan ka saba masa alhalin yana ganin ka yana jinka wato in dai kana girmama mutum ba za ka yi abin da baya so ba a gaban idansa ba za ka yi abin da baya so ba a gaban idansa yana gani yana ji ba za ka yi ba to duk inda kake Allah yana jinka yana ganinka ba za ka girmama shi ba shi sauraka ka kawo wannan a ranka cewa girmama mai girma yana hana ka ka aikata abin da ba zai so ba a gabansa to akwai mai girman da ya kai Allah wanda duk inda kake kuma yasma'u wa yara yana jinka yana ganinka dan me ba za ka girmama shi ba shi ma ka kauce wa saba masa wa man qama bi qalbihi mashhadu ijlalihi lam yutawi'u qalbuhu lidhalika albatta wanda hangen ganin hangen girman Allah ya tsaya a zuciyarsa zuciyarsa ba za ta taba bi masa biyayya akan sabansa ba in dai hango girman Allah ya tsaya a cikin zuciya to ba za ta barka zuciyar in dai har girman Allah ya tsaya a cikinta ya kafu a cikinta to ba za ta barka ka saba masa ba dan duk inda kake Allah yana tare da kai da iliminsa da ganinsa da jinsa da ikonsa to wannan abu na farko kenan wanda sa shi a cikin ranka zai ƙara ƙarfafa maka ɓangaren addininka wanda zai sa ka ka kauce wa saɓon Allah kuma ka yi ma Allah biyayya asani abu na biyu mashhadu mahabbatihi subhanahu ka hangi soyayyarsa hangen soyayyarsa soyayyar da take tsakanin bawa da ubangijinsa babu shakka duk mutumin kirki mumini san Allah da manzansa shi ne ƙololuwa a zuciyarsa saboda san kowane irin abin so ne kula Allah wa rasulu a habba ilaihi bin masu yahu duk wani abu da kake so to ƙasa da san Allah da manzansa ne a matsayinka na mumini to ka riƙa hango soyayyar da ke tsakaninka da Allah mahaliccinka fayatruku ma'siyatahu mahabbatan lahu da haka sai kai watsi da saba masa kabar saba masa dan ka nuna masa soyayyarsa fa innal muhibba liman yuhibbu buti'u domin masoyi mai biyayya ne ga wanda yake so wannan sadr ne abin ajuz ne na baiti na abdullahi ibn mubarak law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu buti'u تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لا عمرك في, الح... في, في, في, في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع كان دا أورسان الله ما كان سابع مساء wannan abu ne mai ban mamaki a hankali da san da kake yi masa na gaskiya ne da ka masa da'a domin dukkan wani wanda yake son wani yana yi masa da'a ne وأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين ما في في تنبري شيني بر ما سوسوية واتو مسوية بر أبند مسويين سبايس مسوي يبر أبند مسويين سبايس kamar yadda da'a da tafi kowace kai da'ar masoyi ga masoyinsa yayi abin da masoyinsa yake so fa bayna tarki al-muhibbi wa ta'atihi wa tarki man yakhafu al'azaba wa ta'atihi baunin ba'id wannan yana san Allah da manzansa sanda yake wa Allah da manzansa yasa ya bar saba masa ko yayi masa biyayya wannan kuma ba san ne yasa yayi biyayyar ba ko yayi da'ar saboda tsoron azabar sani ko kuma a'a kwadayin abin da yake tare da shi ne yasa yayi masa biyayya kaga akwai bambanci ba gangani ba الثالث abu da uku da zai ya kamata ya hango wanda zai karfafa masa bangaren addininsa shine mashhadun ni'mati wal ihsan ya dubi ya hangi ni'ima da kyautatawa ta ubangiji da ya masa wanda ya san cewa rayuwarsa gaba daya yana ainihin bindin ne a cikin ni'imar Allah a kewaye yake da ni'imar Allah ta ko'ina da kyautatawar ubangiji gare shi tun daga samar da shi daga babu da kuma tsayar ba shi abin da rayuwarsa take tsaye da shi lafiyarsa da abin da yake ci ya sha da iskar da yake shaƙa da abin da Allah ya kewaye shi da shi na tsaransa wadda duk ni'ima ce da Allah yake yi masa da kyautatawar da yake masa ba ƙaƙƙautawa to a ka'ida kuma duk mutumin da yake kyautata maka ba za ka so kai kuma ka saka masa da munanawa ba idan dai har kai dan halal ne aka ce ga wani yana kyautata maka to ba za ka so ka yi masa sakayya kai kuma da munana masa ba za ka so kai ma ka kyautata masa shi yasa za ka samu wani mutumin banza ne amma idan akwai mai kyautata masa za ka ga cewa baya masa shi abin da yake wasu baya masa abin da yake wasu to ka duba Allah shine wanda yafi kowa kyautata maka kyautatawar ubangiji babu wanda yake zai iya maka koda daidai kwayar zarra ta irin wanda Allah yake maka to ka dinga duba wannan janibin shi ba fa innal karima la yu'amilu bil isa'ati man ahsana ilayhi mutum mutum mai daraja mutum mai mutunci ba zai taba muna nama wanda ya kyautata masa ba zai zama mai kyautata masa shi ma iya abin da zai iya yi zai daɗaɗa masa shi ma gwargwadon yadda zai daɗa masa wai da mutanabbi yake cewa idza anta akramta al-la'ima malakta idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada idan ka kyautata wa mutumin kirki to sai ka mallake shi zai zama naka saboda zai zama mai jin maganarka mai ɗaukan shawararka mai girmama ka kana nan ko ba ko a gaban idanka ko ba a gaban idanka ba saboda mutumin mutumin kirki ne ya san mutunci ya san kyautatawa amma in ka kyautatawa mutumin banza to lokacin da kake kyautata masa shi kuma lokacin yake ƙara tsaurin kai da taurin ido da taurin rai da jiji da kai ya rika jin cewa ma watakila kana tsoron shi ne kila dole kai masa haka to saboda haka alkarim la yansa al-ihsan alkarim la yansa al-ihsan baya manta ihsani inda mutum mutumin kirki ne wa inna ma yaf'alu hadha li'amun nas mutanen banza su suke irin wannan falyamna'hu mashhadu ihsanillahi wa ni'matihi amma asiyatihi haya'an minhu an yakuna khayrullahi wa in'amihi an yakuna khayrullahi wa in'amuhu nazilan ilayhi ce don haka hangen kyautatawar ubangiji da yake masa da ni'imarsa to ta hana shi saba masa ba don komai ba don yana jin kunyar ubangiji ya zanto alherin Allah da ni'imarsa suna ta sauko masa ba kakkautawa kullun cikinsu yake rayuwa ya kwana cikinsu ya tashi cikinsu ya yi da cikinsu ba yankewa ومخالفته ومعاسيه وقبائحه سائدة سائدة إلى ربه شي كما يزنتو miyagun ayyukansa da saban Allahnsa da munanan ayyukansa kullun suna hawa zuwa ga ubangiji shi ubangiji kullun yana sauko masa da ihsaninsa da ni'imarsa shi kuma munanan ayyukansa suna sama zuwa ga Allah babu shakka wannan sakayya ce mai munin gaske wanda duk mai hankali zai ga muninta fa malakun yanzilu bi hadha wa malakun ya'rudu bi hadha mala'ikan ni'imomi da kyautatawa da ubangiji yake sako ni'imominsa ta hannunsa kullum suna sauko masa a matsayin bawansa shi kuma mala'ikan da yake tafiya da laifuffuka da rubutattun laifuffuka shi kuma kullum yana hawa suna ainihin crossing wanda ya hau zai kai laifuffukansa shi kuma ya sauko masa da ni'imominsa ce fa'ak bai biha min muqabala tir da wannan sakayya wace irin sakayya ce wannan shi yana miƙo maka ihsani kai kuma kana miƙa masa isa'a yana kyautata maka kuma kana munana masa kana bata masa kana saba masa to idan kai tunani da idan basira da da kokolwa kai tunani da da da tunani lafiyayye to zaka gane cewa wannan abu ba bai kamace ka ba الرابع أبو نهد مشهد الغضب والانتقام ya hangi wato mahangar fishi da, da ukubar Allah ta ramuwa ramuwar Ubangiji subhanahu wata'ala ga wanda ya yi masa ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala azizun ne zuntikam gagara ba daune kuma mai azabar ramuwa lati falamma asafuna taqamna minhum yayin da suka bata mana to mu ko muka yi musu sakayya ta ramuwar bata mana da suka yi haka ubangiji yana da wannan sifar kakkaza su cewa zai kyale ka ka ci gaba da abin da kake yi ba tare da ka ga mummunan sakamakon abin da kake masa ba yana sakan maka ni'imominsa kana sakan sakan masa sabansa yana kunso maka ni'imomi safe da yamma yana turo maka kuma ana tura masa sabanka safe da yamma to kakkaza ci cewa ubangiji subhanahu wataala zai kyale ka haka zuntiqam ne yana wato uqubar ramuwa abinda kake masa zai rama fa inna rabba ta'ala idza tamada al-'abdu fi ma'siyatihi ghadib idan Allah idan bawa ya zarce cikin saban Allah ya ki tuba to Allah yana fushi wa idza ghadiba idan kuwa Allah yayi fishi lam yaqum li ghadabihi shay ba abinda zai iya tsayawa gaban fishin Allah ba abinda zai iya tsayawa gaban fishin Allah ko wani babban ka ne da kake tsoron sa aka ce yaya fishi to babu shakka kana daukar fushin sa da girma to bare kuma Allah idan yayi fishi to al'amarin ba kyau fadlan an hadha al-abd da'if kowane irin abu ne ba zai iya tsayawa gaba fushin Allah bare wannan bawan mai rauni a cikin halittar Allah wa khuliqal insanu da'ifa shi ya halicci dan adam mai rauni ne ko sama da ƙasa da duwar watsu da tekuna da itatuwa da dukkan wata halitta da kake ganin girmanta ba za ta iya tsayawa gaban fushin Allah ba to bare kai dan adam da ba kowan komai ba a wurin Allah wajen rauninka da gazawarka da kasawarka dan jarraba karama zai maka ka rasa inda zaka sa kanka to ka guji fushin ubangiji kada ka ga cewa kana yi masa bai daina kyautata maka ba bai daina baka abin da ya saba baka ba baka daina samun nasarori a cikin lamuranka ba ka zata cewa ai ubangiji subhanahu wata'ala ma baya fushi da kai ya kyale ka ci gaba da abin da kake yi har ma ka riga tutiya ku kyale ni da ubangiji na ana maka wa'azi kana ku kyale ni wannan tsakani ne da ubangiji na ba za ka ji wa'azin mai wa'azi ba ba za ka ji nasihar mai nasiha ba nasiha ba sai ku je shiga tsakanin bawa da ubangijinsa to ana gaya maka wane ne ubangijin naka ubangijin naka yana fushi in kuma ya tashi kamu kamunsa ba mai sauƙi ba ne ina aka zaho alimun shadid kamunsa mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani ne haka ubangiji ya ce lace wa umli lahum inna kaidi mati ina musu talala ne amma kaidi na yana da ƙarfi kaidi na yana da ƙarfi sanda ubangiji zai kama mutum to zai kama shi ta inda baya tsammani don ka saurari nasihar masu nasiha ka saurari wa'azin masu wa'azi ka saurari tunatarwa masu tunatarwa don ka kubuta daga fushin Allah in kuma ka bari ya yi fushi da kai to babu mai iya karɓarka babu mai iya kwatarka alhamis mahanga ta biyar mashhadul fawat bawa ya hangi abinda zai asara asarar da zai yi cikin saban Allah ɗin da yake yi zai yi asarar abubuwa ɗewa manya-manya na duniya da lahira wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirah shine ya hangi abin da zai rasa zai yi asarar sana alherin duniya da lahira ta hanyar saban Allah da yake wa ma yahduthu lahu biha min kulli ismin mazmumin aqlan wa shar'an wa 'urfan da irin abin da wannan saban Allah zai haifan masa na mummunan suna suna a hankalce mummuna ne a shar'ance mummuna a al'adance mummuna idan mai shan giya ne za a ce da shi mashayi idan mazinaci na ce shi mazinaci idan barawo ne za a ce duk a ce masa barawo idan maci amana ne za a ce maci amana idan macuci ne za a rika ce masa macuci duk wannan sunaye duk waɗannan sunayen a hankalce ba sunaye ne masu kyau ba a shar'ance ba sunaye ne masu kyau ba a al'adance ma ba sunaye ne masu kyau to kuma abin da zai haifar masa da waɗannan sunaye shine saban Allah kowa kuma zai kirawo shi da wannan sunan ko yana so ko baya so to ya duba wannan na farko zai rasa abin da yake da shi da sunan arziki a idan mutane zai samu suna na tsiya wata zulu an min al'asma'il mamduhati shar'an wa aqlan wa urfan haka nan dukkan masu sunaye masu kyau ababen yabo za su gushe gabarinsa zai rasa su zai rasa sunan mutumin kirki zai rasa sunan mai amana zai rasa sunan mai gaskiya zai rasa sunan mai adalci duk waɗannan sunaye masu kyau masu daɗi wanda a shara'ance a al'adance a hankalance a hankalce dukkan sunaye ne masu kyau abin yabo to shi zai yi asararsu ba wanda zai dube shi yana azzalimi ya ce masa mai adalci ba wanda zai dube shi yana shaye-shaye ya ce masa mai hankali ba wanda zai dube shi yana cin amana ya ce masa mai amana ba wanda zai dube shi yana ƙarya ya ce masa mai gaskiya sai dai aka cin waɗannan sunaye ya rasa dukkan wani suna mai kyau ya zanto sunansa shine mummunan suna da kowa ba zai so shi ba wa yakfi fi hadha al-mashhad mashhad fawat al-iman a wannan mahanga ya ishe shi kawai ya rasa ma sunan imani allazi anna misqali dharratin minhu khairun min ad-dunya wa ma fiha ad'afan mudha'afa imani wanda daidai da ƙwayar zarra na imani a cikin zuciyar bawa daidai da ƙwayar zarra na imani a cikin zuciyar bawa tafi duniya da abin da yake cikin ta ninkin bane daidai da ƙwayar zarra na imani a zuciyar bawa ya fi duniya da abin da yake cikinta ninkin ba ninkin saboda wannan ƙwayar zarrar ta imani ta za ta yi sanadiyar fitowar shi daga wuta wutar jahannama bayan ya shige ta da sabansa da wannan ƙwayar zarra ta imani zai samu dawwama a cikin gidan aljanna da ni'ominta akwai abin da ya kai aljanna akwai abin da ya kai kubuta daga azabar Allah babu da sa ce ƙwayar zarra ta imani ta fi duniya da abin da yake cikinta a za'afan mu za'afa saboda ita ce sanadiyar da za a iya fito da shi daga wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan ya shiga aljanna aljannar dawwama ta har abada to yayin da mutum zai saba wa Allah akan tube masa rigar imani lokacin da zai saban Allah فكيف يبيئه بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء معيشتها تيا زي يدا يسيد ونن نئمر تإيماني ونن imanin da yake zuciyarsa ya sayar da shi da sha'awar da jin daɗin zai zo tafi amma kuma munar rayuwar da zai shiga ciki za ta wanzu tare da shi ta zahabu shahwa wa tabqa shaqwa sha'awar ta tafi amma kuma tsiyar ta ci gaba da makalkale masa وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حديث يا تبت لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث نيد إمام البخاري ده مسلم سكر ويتوشي لك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي يتشي مي زنب زي زنب لوك تديك زنينا مؤمن دم متمن ديزو زنا تو سياتو بريغر إيمان سيأجي قولي قدام ko sai an tube masa ita sannan ya zina hakanan wanda zai yi sata hakanan wanda zai sha giya duk lokacin da zai yi wannan sai an cire masa rigar imaninsa an aje ta ka duba tsadar imani amma saboda wata biyan bukatarsa ta ɗan lokaci kankani ya aje ta guri guda ya aje wannan imanin guri guda ce la yazni zani حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka wannan rigar ta imani sai an kwabe masa ita tana da tsadar da ba za a barta a jikinsa ba yayin da zai iya wannan aika-aika qala ba'd as-sahaba wani cikin sahabbai wasu daga cikin sahabbai suka ce yunza'u minhu al-iman hatta yabqa ala ra'sihi mithla adh-dhulla fa in taba ada ilay za a cire masa rigar imanin sa imanin nasa zai tsaya a kansa kamar girgije bai tafi da rabu da shi ba amma baya cikin sa har sai idan ya tuba ya koma ga Allah sai a maida masa kayansa idan ya mutu kaga ya mutu cikin wani yanayi mai munin gaske wa qala ba'd at-tabi'in shine Khalid ibn Mi'dan daga cikin tabi'ai kamar yadda yake cikin littafin at-Thiqat na Ibn Hibban yake cewa yunzaw anhu al-iman kama yunzaw anhu al-qamis ana cire masa imanin sa kamar yadda ake cire masa kamar yadda ake cire riga daga jikin mutum fa in taba labisahu in ya tuba sai ya dawo ya sa kayansa sa to idan ya zanto imani mai tsada za ka iya rasa shi yayin da kake aikata waɗannan laifuffuka to mai amfanin ka aikata su ka sayar da wannan abu mai tsada a dalilinsu wale haza ra'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahihi az-zunata fi at-tanur urata saboda haka ne Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa annabinsa a mafarki mafarkin annabawa gaskiya ne mafarkin annabawa duka abin da suke gani a mafarki gaskiya ne saboda shaidanu ba su da iko a kansu ba su nuna musu kwashe-kwashen mafarki ba irin wanda muke gani su da abin da suka ga mafarki gaskiya ne shi yasa annabi ibrahim da ya mafarki an ce yanka dan sai kama dan nasa ya tafi zai yanka saboda saboda mafarkin sa gaskiya ne kai yanzu kai mafarki an ce ka ko ka zai gidanka aka ce ka yanka ba lalle ka yanka ta ba bare danka ce kaga kazan nan sai da ta fara kwai wai amma wai a mafarki wai ta fara kyankyasa to annabi ya yi mafarki a cikin mafarki ya ga azzuna aka nuna masa mala'iku ne suka zo suka tafi da shi su su biyu a cikin mafarkin suka dinga nuna masa yan wuta da irin azabar da ake wa kowane rukuni nasu ga wannan rukunin ga irin azabar da ake musu a wuce ya ce wannan fa malaika ya ce ga haƙuri za a gaya maka haka ya ta nuna masa har kuma aka je nuna masa wasu abubuwa na aljanna sannan aka yi dawo ba ɗaya bayan ɗaya yana gaya masa kowaɗanne ga dalilin da ya sa ake musu irin wannan azabar to ya wuce mazinata ya wuce wasu an sa cikin tanderu tsirara da su haihuwar uwarsu ana tabanka musu wuta ana tabanka musu wuta ya ce suwaye wannan aka ce za a yi maka bayani da aka zo masa bayani aka ce waɗannan mazinata ne shi ne ibnul qayyim yake saboda anan sun tsiraita daga tufafin imani shi yasa can ma sai aka tsiraita su وعادة النور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمي, يحمى عليه بالنار wannan tandirin sha'awa da ya rika rababbaka a zuciyarsu a nan duniya suka daka ta tashi to a lahira zai zama tandirin wuta na gaske da za a rika rababbaka su a cikinta to mutum ya duba wannan sannan as-sadis mashhadul qahri wa dhafar mutum ya duba maduba ta ƙaharo na Ubangiji da yadda Ubangiji yake iya cimma mutum ba zai iya kubuce masa ba fa inna qahara ash-shahwati wadh-dhafari bish-shaytani lahu halawatun fa in fa inna qahara ash-shahwati wadh-dhafari bish-shaytani lahu halawatun wa masarrah وفرحة إن من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين فإن قهر الشهوة فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان متن يئي دني شعوة يتشغلب أكنت يئي نسرى كما أكن شيطان a ce ka danna sha'awarka ka kuma yi nasara akan shedan wanda yake kokarin ya saka cikin saban Allah lahu halawatun yana da wani dadi wa masarra yana da wani farin ciki wa farhatun yana da sa farin ciki inda man zaka zalika ga duk wanda ya dandana haka a'zamu min adh-dhafari bi aduwika min al-adamiyyin wa ahla mawqi'an wa atamma farhatan farin cikin da zaka yi da yadda zaka ji abin a zuciyarka sai ya hafi nasarar da zaka samu akan wani babban makiyinka a cikin yan adam a ce kai nasara akan babban makiyinka shedan wanda shine makiyinka da Allah ya ce wannan makiyinka ne na hadha aduwwul laka wannan makiyinka ne to kaga kai nasara akan sa ka murkushe shi baka bashi kofa ba to sai kai farin cikin da yafi a ce kai nasara ne akan wani dan adam irinka da yake makiyinka wa amma aqibatuhu fa ahmadu aqiba sannan karshen lamarin wannan nasarar da zaka yi tafi kowace tafi kowanne wa huwa ka aqibatu shurbi ad-dawa'i an-nafi alladhi azala da al-jasad wa adahu ila sihhati wa atidalihi shine kamar irin yadda zaka ji dadi yayin da ka sha magani mai amfani ya gusar maka da cutar da take jikinka ya dawo maka da jikinka lafiya lau ya daidaita za ka yi farin ciki to wannan farin cikin da za ka yi na murkushe shedan sai ya fi wannan sai ya fi ka sha magani kana rashin lafiya lafiyar ka ta dawo jikinka ya daidaita farin cikin da za ka yi na murkushe shedan ya fi wannan to saboda ka suka hango wannan tare da kai ka dage ka zage dantse wajen ka ga cewa ka yaki shedan waɗannan fuskoki zai ambace su guda guda ashirin yanzu mun karanta shida muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu jinkiri mai amfani domin mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana muna jin watakila daga wannan sai bayan sallah insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh